الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 28 ga watan safar shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da biyar ga watan goma shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar babban malami ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na goma sha ɗaya a cikin karatun littafin ‘yan uwa idan ba a manta ba a jiya malam ya fara mana bayani ne game da halil jinnu ya kuluna wa yashrabuna shin aljanu suna ci kuma suna sha wanda malam ya kawo mana hadisai alalakalla kamar guda uku ko guda hudu wanda duk su ne mana bayani game da hakikanin al'amari aljanu suna ci kamar yadda ɗan adam yake ci suna kuma sha kamar yadda ɗan adam yake sha sai malin ya ce wa ƙadih tulifa fi aklil jinni wa shurbihim ala falafati aqwali malin ce hakika an yi saɓani game da yiwuwar cin abincin aljanu da kuma shan abin shan su a bisa zantuttuka guda uku al'awwalu zance na farko أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون malamai na farko suka ce aljanu dukkaninsu ba sa ci ba kuma sa sha wa hadha qaulun batilun sai malam ya marmaze ce wannan zance ne bataccen zance la dalila alaihi saboda babu wani dalili da yake karfafa shi fadin cewa aljanu ba sa ci ba sa sha yace to wannan barna ce ba daidai bane afani zance na biyu anna sinfan minhum ya'kuluna wa yashrabuna su kuma malamai na biyu suka ce to aljanu kashi biyu ne akwai wani nau'i daga cikin su da suke ci suna sha suna ci su sha kamar yadda dan adam yake ci yake sha wa sinfan akwai kuma wani nau'i daga cikin su la ya'kuluna wa la yashrabuna su ba sa ci kuma ba sa sha wa ha'ula'i malai ce masu irin wannan zance daga cikin malamai istadallu bima rawahu ibnu abdul barri an wahabu bin munabbih ya ce sun yi dalili ne da abinda babban malami abin ibn abdulbar ya rawaito daga wahab bin munabbih qala shi wahab dan munabbih yake cewa aljinnu asnafun aljanu nau'i nau'i ne fa khalisuhum rihun la ya'kuluna wa la yashrabuna tsantsar aljanu wanda suke aljanu ne tsantsar su su irin waɗannan ba sa ci ba kuma sa sha wala ya tawaladuna ba kuma sa hayayyafa su waɗannan rihun ne rihun ne iska ne shine abin da ban karanta ba fa khalisuhum rihun su iska ce la ya'kuluna ba sa ci wala yashrabuna ba sa sha wala ya tawaladuna ba kuma sa hayayyafa sai malai ce wa jinsun akwai wani jinsi kuma daga cikin su minhum yaqa'u minhum zalika wanda su kuma suna ci suna sha kuma suna haihuwa ma'ana abin da aka ambata a baya na cewa ba waɗancan ba sa yi su waɗanda yana afkuwa a gare su su ne ƙa'u minhum zalika hakan yakan afku a cikinsu wa minhum hakanan kuma daga cikin aljanu as-sa'ali wal ghul wal qutrub akwai nau'i nau'i na fatalwa dan da as-sa'ali da al ghul da al qutrub duk abin da suke nufi nau'i ne na fatalwa in suka ce as-sa'ali ko al ghul suna nufin mace ta aljana amma wacce take matsafiya ma'ana a cikin aljanu yadda muke da matsafa a cikin mutane a cikin aljanu su ma suna da matsafa to matsafa daga cikin aljanu sai ne sai su kira su da as-sa'ali ko al-ghul al-qutrub kuma wasu malamai suka ce shine mazajen waɗannan matsafan daga cikin aljanu saboda a laraba suna da wani camfi da suke camfawa cewa idan mutum ya shiga cikin daji yana tafiya ya tashi daga garinsu zai je wani gari a matsayin matafi to akwai alghul ko as-sa'ali fataloyi da su fito sai su rikide su juye sai su basa kalan mutum sai ya rinka binsu a baya sai ya ɗauka mutum ne shi ma da yake matafi kamar shi sai su ɓatar da shi daga hanyar da yake so ya bi sai sun kai shi can cikin daji inda ya ɓata kansa ya rikice ba zai iya gane komai ba sannan sai su yi ta talawun shine su ta caccanza masa su ta caccanza masa da abubuwa kala kala daban tsoro har sai tsoro ya daki zuciyarsa ya halaka sai sun halaka shi ta wannan bangaren to laraba suna da irin wannan camfin shine annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce ya bata ya lalata wannan camfin yace la adwa wala tiyara wala ghul yace babu adwa babu tiyara sannan babu ghul al-ghul anan wajen shine irin fatalwar da suke da camfi a kanta tana caccanzawa idan mutum ya shiga cikin daji ta batar da shi ba wai annabi yana cewa babu fatalwa bane kwata kwata a'a babu irin wannan nau'i na fatalwa ina fata an fahimta saboda haka shi wahabi da munabbih ya kawo wannan rabe-rabe ce aljanu kala uku ne akwai wanda tsantsar aljanu ne su iska ce kawai su ba sa ci ba sa sha ba kuma sa haihuwa ya ce akwai kuma wasu daga cikinsu su kuma suna ci suna sha suna haihuwa ya ce wasu daga cikinsu kuma fatoloyi ne suke suna zama a cikin daji suna kokarin tsorabta mutane kuma batar da su lokacin da suka shiga cikin daji malai ce wasu tadallu aiban bi hadisi abi sa'alabata wa qad barra fi anwa'il jinni haka nan masu wannan zance na biyu sun kafa hujja da hadisin abi sa'alaba ya riga ya gabata a cikin anwa'ul jin hadisin da muka gabatar da shi a baya wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace aljanu kala uku ne daga cikin waɗanda a macizai ne da karnuka akwai waɗanda kaza da kaza ne mun gabatar da shi a baya to wannan hadisi malai yake ishara zuwa gare shi qultu malam wahid yace sai na ce wa hadha muhtami wannan abinda malamai na biyu suka faɗa ya ce abu ne da zai iya ɗauka cewa aljanu kashi biyu ne wasu sukan ci wasu ba sa sha ya ce wannan zancen akwai dalilin da zai iya ƙarfafasa saboda haka malaman da suka faɗe shi sun fi na farko ƙarfin dalili da suka ce su kwata-kwata aljanu ba sa ci ba sa sha malai ce wancan zance ne ɓatacce amma na biyun da suka ba bi ce wasu suna ci wasu ba sa sha ya ce to wannan zai iya ɗauka ba yana nufi shi ne zancen da yake na daidai ba amma zai iya yiwuwa hakan ne sai ce afsalisu zance na uku anna jami'ahum ya'kuluna wa yashrabuna dukkan aljanu gaba ɗayansu ba tare da kato gaje ba su kuma suka ce suna ci suna sha suna suna haihuwa qultu malam wahidi yace sai na ce wa hadha aktharu ihtimalan min alladhi qablahu wannan zancen kuma shi zai fi yiwa ɗauke shi yayi aiki da shi sama da wanda ya gabace shi sama da wanda ya ce aljanu kashi biyu ne wasu suna ci wasu suna sha wasu ba sa ci ba sa sha sai ce to wannan zancen da yace dukkan su suna ci suna sha shi ya fi cancanta dauke shi bal hadha alladhi tadullu alayhi wa tu'ayyiduhu al ahadith allati marrat ma'ana marrat ma'ana malai ce wannan zance shine zancen da dalilai suke karfafarsa da hadisan da suka riga suka gabata wanda mun kawo su a baya malai ce wallahu ta'ala alam ko fallahu alam Allah madaukakin sake shi mafi sani أما أحاديث ابن مسعود ما ليت أما حديث عبد الله بن مسعود فقد رواه مسلم بلفظ إمام مسلم يفتد دشيد لفظ لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه الجنو سنادا dukkanin wani kashi da aka ambaci sunan Allah maɗaukakin sarki a kansa lokacin da za a ci ma'ana dukkanin kashin da wanda zai ci nama lokacin da zai ci naman kafin ya ciye bismillah to shine nasu ya ƙa'u fi ayyukum fara ma yakunu lahman wanda da zara ya faɗa hannunku sai cika da nama sai ku cika yanku warawahu abu dawuda wa ghayruhu bi lafdhin haka na imam abu dawuda ya fitar da hadisi irin wannan da lafazin da ba irin wannan ba lafazin shi kuma cewa ya kullu azmin lam yuzkar rasulullahi alaihi kuna da dukkanin wani kashin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba kun ga ruwaya ta farko da ruwaya ta biyu ta saba ruwaya bayan muslim cewa ya aljanu annabi ya tsara tabbata a gare shi da suka tambaye suka ce meye abincin su a ruwaya imam muslim sai annabi ya ce musu dukkanin wani kashi da aka ci aka ambaci sunan Allah a kansa to shine naku da kun dauke shi bayan an ci kashin an tsotse sai Allah madaukakin sarki ya cika muku shi da nama sai ku ci a matsayin nama kuma a ruwayar abu dawuda da wasu daga cikin malamai kuma da suka tambayi annabi me abincinmu sai ya ce kuna da ƙashin da dukkanin ƙashin da aka ci ba a ambaci sunan Allah lokacin cinsa ba ina fata an fahimta ruwayar kashi biyu ma'ana wannan annabi ya ce wanda aka ambaci sunan Allah waccan kuma sai ce wacce ba ambaci sunan Allah ba to malam yana so ya nuna mana ta za mu iya haɗa hadisan guda biyu wannan an ce abincin ku kashin da za ku ce zama to nama shine wanda aka ambaci sunan Allah wancan kuma ya ce wanda ba ambaci sunan Allah ba to sai malam ya ce fa in lam yakun al hadithu in qalaba ala rawi idan hadisin ba juyewa marwacin hadisin yayi ba maimakon ya ce kuna da kashin da duk aka ambaci sunan Allah a kansa shi kuma sai ya juya ma'anar sai ya ce kuna da kashin da ba a ba ba ambaci sunan Allah ba ina fata an gane to idan haka ne kun ga matsalar daga wata kike nan daga marwayacin hadisin take duk magana guda ɗaya ce abinda annabi ya ce shine kuna da kashin da duk aka ambaci sunan Allah a kansa to wani lokacin da yazo zai bada hadisin kawai sai ya ce kuna da kashin da duk ba a ambaci sunan Allah a kansa ba wancan da ya tashi rawaitowa a wajensa ɗalibinsa sai ya rawaito da abin da ya ji a wajen malaminsa na farko shi ma da ya tashi rawaitowa sai ya rawaito da abin da ya ji a wajen malaminsa malam ya ce to idan al'amarin ya kasance ba haka ne ba abin juyewa ba فيمكن فيمكن الجمع بأن رواية مسلم خاصة بالجن المسلمين ما ليش تو يد زما hadisan sai ya kasance ruwayar Imam Muslim da ta ce aljanu suna da kashin da duk aka ambaci sunan Allah a kansa sai mu ɗauke shi a matsayin ana nufin aljanu musulmi kadai ma'ana aljanu musulmi su ne idan suka ɗauki kashin da aka ambaci sunan Allah a kansa da sun kai bakinsu sai Allah maɗaukakin sarki ya cika musu shi da nama sai su ci kayansu amma wa ruwayatu dauda ita ko ruwayar abu dauda da annabi ya ce ƙashin da ba ambaci sunan Allah ba sai ya kasance khasatan fi haƙƙi shayatin ana ta keɓanta da haƙƙin shaidanu kaɗai su kuma shaidanu waɗanda ba musulman aljanu ba duk lokacin da za su ci ƙashi su kuma ƙashin da zai zamto nama shine ƙashin da ba ambaci sunan Allah ba ina fata ruwaya ta fito ko kun ga na farko sai ya kasance su musulmi ne tunda musulmi ne sun saba da ambatan Allah to kashin da aka ambaci Allah kansa sai ya cika da nama su kuma waɗancan arna ne babu su ba ambatan Allah kashin da ba ambaci sunan Allah ba shi ma sai ya zamto nama tunda dama Allah madaukakin sarki ya kaddara musu ai sai sun ci abinci yanzu kafiran mu da musulmin mu akwai wanda ba cin abinci ne kowa yana cin abinci to su ma sai sun ci abinci to abincin ne kawai sai aka rarraba musu kun ga mu ka'idan mu ta musulmi akwai abincin da ya halatta akwai abincin da bai ba bai halatta ba to su ma haka ne yanzu musulmi bai zai ci alade ba ba zai ci kare ba ba zai ci kaza ba ba zai ci kaza ba amma su arna fa duk suna ci to haka su aljanu musulmi duk ƙashin da ba mace suna Allah maɗaukakin sarki babu su babu shi sukan gane shi ko ta yadda da ɗauke shi za su ga babu komai a jikinsa amma su arna da sun ɗauke shi kuma za su iya ci to shine yadda malam ya haɗa ruwayar wallahu ta'ala alam malam ce wallahu a'lamu bi sawab Allah maɗaukakin sarki shi yafi sanin abin da yake daidai sai malam ya ce ash-shaytanu lahu qurunun ita ce gaba ta gaba aljanu suna da ƙahunhuna ne yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci halitta ta aljanu su suna da ƙaho yadda kaga sa yana da ƙaho guda biyu to haka kowanne haka nau'in aljanu suke wato ba fahimta yanayin halittar aljanu yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su halitta ce mummuna ƴan uwa halitta ce mai ban tsoro shi sa babu wanda zai taɓa cewa ya ga aljani a surar da Allah ya halicce shi babu kamar yadda zamu zo mu karanta maganar Imam Shafi saboda halitta ce mai ban tsoro halitta ce mara kyau halitta ce mai firgitarwa shi yasa kuskure ne abin da da Bahaushe yake yi idan zai kwatanta mutum mai kyau ko zai kwatanta mace mai kyau sai ce kai wance kyau kamar aljana da Bahaushe yana faɗa haka sai ce ai wance kyau kamar aljana to wannan ba daidai bane saboda in ka ce kyau kamar aljana ka munana ta ka ci mata mutunci yawa saboda aljani ba shi da kyau shi yasa ku duba a cikin alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya tashi kamanta mana wata irin bishiya ce da take fitowa a cikin tsakiyar wutar jahannama bishiya ce amma za ta fito a cikin wutar jahannama kuma tsakiya ita ake bawa 'yan jahannama suna ci Allah ya mana tsari da ita da Allah maɗaukakin sarki ya tashi kwatanta mana ita sai ce inna shajarata inna shajarata zaqum sai ce me ta'amul afim kalmuhli yaghi fil butun ka ghalyil hamim suna cinta tana ta farfasa musu kayan cikinsu to inda nake so in kai zuwa gare shi da Allah madaukakin sarki ya tashi kamanta mana ita sai ce qal'uha ka annahu ru'usus shayatin ma'ana hudar ƴaƴan itatuwa da take fitowa a wannan bishiyar kamar kan shedan yanzu Allah madaukakin sarki so yake kwatanta mana kyan bishiyar ko kuma muninta da abin da za a ce ya fito a tsakiyar jahannama kai ma ka san ai wannan ab- abu ne mai kyau ba to shi yasa malamai suka ce aljanu yadda shakalin halittar su take a ce ba ta da kyau to shi yasa Allah madaukakin sarki sai musu kaho suna da kaho kamar yadda zamu zo mu ciki mu ji a cikin wannan hadisi malai ce an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu qala an karɓo daga abdullahi dan umar dan khattabi allah ƙara musu yarda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce inna shamsa haƙiƙa rana tatlu'u baina ƙarnai shaitani tana bullowa ne a tsakankanin ƙahon shaidani guda biyu ƙarnai ai tasniya ce ƙarnani ne da yake ya zo a matsayin ya zo a matsayin majrur sai ya kasance an kawo shi a matsayin karnaini to saboda idafa za a yi sai aka hazafin mai nunin guda ɗaya sai ya kasance karnai shaitani tana bullowa ne a tsakankanin ƙanwunan shaidan guda biyu shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lokacin da rana take bullowa da lokacin da rana take faduwa an hana mai sallan nafila ina fata an fahimta lokacin da rana take bullowa a bayan sallar asubahi kenan kafin lokacin da za a iya fara sallar walaha to ba a yin nafila a wannan lokacin ba a yin nafila saboda rana tana bullowa ne tsakankanin kahon shedan haka nan lokacin da rana kuma ta je faduwa nan ma takan faɗi ne tsakankanin kahon shedan saboda haka shi ma a lokacin bai halatta a yi nafila ba ba a yin sallar nafila a lokacin malai ce aljinnu yatashakkaluna wa yatasawwaruna abu na gaba kuma shine za mu ji aljinu suna caccanzawa kuma suna jujjuyawa suna canzawa daga surarsu zuwa wata surar daban Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan damar yanzu ɗan adam babu yadda za a yi sura yana matsayin mutum kawai sai a ga mutum ya zama kadangare ba za ta yi ba mutum yana matsayin mutum sai a ga ya zama kura ko zaki ba za ta yi ba ba za ta yi ba sai dai matsafa kuma su ma matsafa irin wannan ba wai kurar ce ta hakika ba fa'ida ne rufa'idan yan uwa akwai wanda za ku ga suna irin wannan rufa'idan shine ake ce masa sihiru takhil sihiru takhil ma'ana yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a kun ga mutanen annabi Musa alaihi salam lokacin da suka je mutanen Fir'auna lokacin da suka yi wannan fito na fito da tsakaninsu da annabi Musa na gwada tsafin su annabi Musa kuma ya gwada musu mu'jiza a lokacin su me a hannunsu hibaluhum wa isiyuhum ba haka Allah ya ce ba igiyoyi ne da me da sanduna da suka yadda sandunansu da igiyoyi sai suka juye suka zama me macizai shi sa Allah madaukakin sarki ce yukhayyalu in sihiri ma annaha tas'a sai aka juye wa annabi Musa sai yake gani a idan sa kamar waɗannan abubuwan da suka yar kamar macizai ne amma a zahiri menene sanduna ne da igiyoyi amma saboda an juyar da idan mutum an sihirce idan mutum sai mutum yake ganin su a matsayin macizai to irin wannan sihirin ne mutum sai ya juye ya sihirce idan ka sai ka ganin shi ya zama kura ko zaki ko wani abu amma asalinsa mutum ne ba kura bace ba zaki bane ina fata an fahimta to amma su aljanu Allah madaukakin sarki ya ba su dama da iko suna iya canzawa da surarsu ta haƙiƙa da Allah ya halice su ta aljanu su zamto abin da abin da Allah madaukakin sarki kaddara su iya zama su zama mutum su zama dabba su zama tsuntsu su zama Allah madaukakin sarki ya ba su dama zamu zo mu ji dalilai insha Allah ta'ala a cikin hadisan manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi malai ce an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda yace wakkalani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hibbi zakati ramadan annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya sanya ni a matsayin wakili dan kiyaye na tsare zakafar da kai da ake bayarwa ta ramadana zakafar da kai yadda ake dama a lokacin annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi duk mutumin da ya fitar da ita wajen annabi zai kawo ta tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan aka tara ta to sai annabi kuma ya duba ya ga suwa ya kamata a ba sai ya ringa dauka a raba wanda ya kamata ina fata an gane haka annabi yake zakafin da kai shi ake kawo ya tara sannan sai ya rinka ba wanda ya kamata to lokacin da ake kawo zakafin da kai sai annabi ya ce da Abu Hurairah je ka kiyaye min ita ka tsare min ita tunda dukiya ce a lokacin kada wani ya zo ya dauke fa atani ati Abu Hurairah ya ce ina cikin jiran zakkan nan sai wani mai zuwa ya zo min faja'ala yahfu min at-ta'ami sai ya rinka ɗibar wannan abincin da aka ajiye na zakafi da kai ya rinka sata yana ɗiba ya hafu fa'a khaftu abu rai ce na ganshi sai na kama shi wa qultu wallahi la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nace masa wallahi sai na kai ka wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala sai wannan mai ɗiban a, abincin ya ce inni muhtajin wa alayya iyalu wallahi ni mabukaci ne ga iyalai sun min yawa kai mun haƙuri kai mun afuwa wali hajatun shadidatun kuma ina da bukata mai tsanani ta abinci qala abu rare ce da na ji bukatar safa khallaitu anhu sai na rabu da shi saboda ya bani uzurin cewa shi mabukaci ne ga kuma iyali sun masa yawa sai abu rare ya tausaya masa sai ya rabu da shi anan malamai suke cewa ashe duk wanda aka bawa tasrifi da wani abu na dukiyar mutane ko abin da ya kama da haka to yana da iko gwargwadon dama da shari'a ta bashi ya tasrifi da wannan abu kun ga dukiyar asalinta ta waye ta musulmi ce gaba ɗaya ko amma saboda shi aka wakilta a kanta wani ya zo ya ɗiba ya tafi ai da sai ya ce ni ma ba ta bace kawo ta nan ko amma sai ce je ka ya tafi kuma da annabi ya zo bai masa bai masa faɗa ba ya ce dan mai dukiyar da ba taka ba zaka ba wani ya tafi da ita ai da ka bari sai abin da yake naka ne zaka kyauta da shi annabi bai ce mai saboda me ba saboda me shine shugaban wannan dukiyar yana da ikon da zai tasrifi da ita amma bil ma'rufi ina fata an fahimta yawwa yace fa khallaitu anhu sai na rabu da shi fa asbahatu fa qala an sallallahu alaihi wa sallam yace lokacin da na wayi gari sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yace min ya aba huraira ya kai abu huraira ma fa'ala asiraka asiraka albariha me fursunan me fursunan da ka kama jiya ya aikata ya kuka yi da shi wanda ka kama jiya me ya faru tsakaninka da shi qala sai abu huraira yace qultu ya rasul ya rasulullah sai na ce ya manzan Allah shaka hajatan shadida ai yayi mun kukan bukata ce mai tsanani da yake da ita wa iyalan ga kuma iyali da yake da su farahimtuhu sai na ji tausayin sa na rabu da shi fa khallaitu sabilahu na rabu da shi qala sai annabi ce masa amma innahu kadhabaka wa sayaudu annabi ya ce tabbas abin da ya gaya maka yace yana da iyali shi mabukaci ne ga kaza yace ƙarya yake amma kuma zai dawo sallallahu alaihi wasallam ya ce zai dawo abu rere yake cewa fa'araftu annahu sayaudi ya ce sai na tabbatar wallahi ba sai ya dawo tunda annabi ne ya ce zai dawo tunda annabi ya ce zai dawo na san sai ya dawo li qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ne ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi innahu sayaudu saboda annabi ya ce zai dawo ya ce farasattuhu tunda annabi ya ce min zai dawo dare yana yi kawai sai na fara dakonsa shine farasattuhu sai na fara dakonsa ina ta kallon inda ya zo ya sata jiya faja a ya haku aiko sai gashi ya dawo ya zo kuma ya ci gaba da iban abincin nan yana sata mina ta'ami daga cikin abinci fa akhastuhu sai na ƙara lallabawa na je na cafke shi na kama shi fa qultu sai na ƙara ce masa la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nace to wallahi sai na kai ka wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala sai ƙara ce min da'ani fa inni muhtajun wa alayya iyalu la a'udu ya ce don Allah ka yi haƙuri wallahi iyalan nan ne dai da suka taru su suka takura mu su suka matsa dole sai na zo amma ne maka alƙawarin ba zan ƙara dawowa ba ya yi alƙawarin ba zai ƙara dawowa ba farhimtuhu fa khallaitu sabilahu ya ce sai na ƙara tausaya masa sai na rabu da shi ya tafi fa asbahatu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan gari ya waye sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙara ce kada ku manta ba fa a gaban annabi ake yi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana gida abu rera shi ne a wajen zaka yake kula da ita ya aka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sani ta hanyar wahayi sallallahu alaihi wasallam sai ƙara ce min ya aba huraira ma fa'ala asirukal bariha me ya faru tsakaninka da wanda ka kama jiya qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah shaka hajatan wa iyalan farahimtuhu fa khallaitu sabilahu ya rasulullah ya ƙara min kukan iyali da bukata matsananciya sai na tausaya masa na rabu da shi qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara cewa amma innahu kadhabaka wa sayaudu tabbas ƙarya ya maka wannan karan makaro na biyu kuma sai ya ƙara dawowa farasattuhu thalitha abu da yace sai na ci dako dako karo na uku wannan karan na kudirce a cikin zuciyata in na kama shi ba zan sake shi ba sai na kawo shi wajen annabi ina fata an fahimta ya kudirce haka a cikin zuciyarsa faja'a yahfu kuma kawai sai gashi ya ƙara dawowa sai ƙara dawowa yana ɗiba yana ɗiba kun ga duk mutumin da zai abi yau a kama shi a yi masa wani ko a masa nasiha gobe ya ƙara yi a yi masa wani a yi masa nasiha ko a kulle shi a fito da shi ya ci gaba da yi yan uwa wannan irin wannan hali ne ɗabi'a ce irin ta shaidani ɗabi'a ce irin ta shaidani dan adam a yadda aka san shi shine idan aka kama ka a wani abu aka yi maka nasiha ko aka yi maka hukunci to daga lokacin sai ka sai ka fita daga sha'anin wannan abu wannan ita ce ɗabi'a ta ɗan adam amma a yi maka abu ka ƙara komawa kansa to wannan ɗabi'a ce ta shaidani yace sai ƙara dawa yana ɗiba wannan abincin fa akhastuhu na ƙara zuwa na kama shi fa qultu sai ƙara ce min sai na fa qultu sai na ce masa la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tabbas sai na kai ka wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan karan wa hadha akhiru thalatha marratin annaka tazumu la ta'udu thumma ta'udu yace wannan shine karshen karo na uku da duk zuwa sai kai min alƙawari ba ka dawo ba kuma sai ka dawo yace to wannan karan la afwata wala rahmata sai na kai ka qala yace da'ani uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha kun ji kuma ta inda biyu sai yace to yanzu dai shikenan na yadda sake ni amma zan koya maka zan sanar da kai wasu kalmomi wanda Allah zai amfanar da kai da su kalmomi ne naku na musulmi wanda Allah maɗaukakin sarki zai amfanar da kai da su qultu ma hunna abu hurairah yace menene kada kuma ta fa cewa zai bashi kuɗi zai bashi cin hanci ba wannan shi ke nuna maka tsananin kwaɗayin sahabbai na duk abin da zai amfane su musamman a lahirarsa ba a duniyarsu ba lahira wallahi ita ce a gabansu ba duniya ba yanzu kana ji da wani abu ya ɗauko ya ce zai ba abu rairar dukiya zai saurare shi zai ma fara ne ba sai fara ba amma da ya ce zai gaya masa wasu abubuwa da za su amfane shi sai ya ce to menene ƙala a ƙultu ma hunna sai abu rairar ce suna ce waɗanne kalmomi ne ƙala sai ya ce idza awaita ila firashika idan ka zo wajen shimfaɗarka don kwanciya kai bacci da daddare faƙara ayatal kursi ka karanta ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zuwa ƙarshe hatta takhtum al-aya har sai ka je ƙarshen ayar fa innahu saboda idan kai haka yadda al'amarin zai kasance la yazalu alayka min Allah hafizun wani mai tsaro wani mai bada kariya daga Allah madaukakin sarki ba zai gushe ba yana gadin ka har ka wayi gari wala ya ƙarubuka shaitanun hatta tusbiha shaitani ba zai taɓa iya kusantar inda kake ba ka wayi gari yan uwa kun ji ɗaya daga cikin manya-manyan falalar karanta ayatul kursi lokacin da za ka kwanta bacci kada mu sace kada mu saki mu kwanta bacci ba mu karanta ayatul kursi ba wallahi duk lokacin da ka karanta ayatul kursi ka kwanta bacci Allah madaukakin sarki da kansa zai turo mala'ika ya gadinka ka da kansa har sai kawaye gari duk wani abin da ka sani na da bala'i a kulla wancan a kwanta wancan a yi ma asiri a yi ma tsafi a jefo wancan wallahi sai dai zo wuce Allah madaukakin sarki ya dasa wani mai gadi wanda duk abin da ya zo Allah madaukakin sarki rashi ikon ya kawar da shi haka za ka kwanta kai baccinka da munshari ka tashi kai miƙa ka ci gaba da harkokinka ba shi kenan ba to wannan wannan haka wannan barawo ya gaya wa abu huraira barawo ne aiko maka ce mai barawo ba mai laifi ba yawwa haka ya gawa abu huraira ya ce fa khallaitu sahu da ya gawa abu huraira wani magana sai abu huraira ya sake shi ya sake shi ya tafiyarsa fa asbahatu ya ce sai nawayi gari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kara cewa ma fa'ala asiru kalbariha wannan wanda ka kama jiyan ya kuka yi da shi ne me ya faru قلت ya رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها ai yariya cewa zai gaya mu wasu kalmomi ne da Allah zai amfanar da ni da su fallaitu sabilahu ni kuma kwaɗin hakan ya rasulullah sai na sake shi kawai kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye shi yace mahiya waɗanne kalmomi ce zai gaya maka qultu abu hurairah sai na ce qala li ce min yayi idza awaita ila fishika faqra ayatul kursi min awwaliha hatta taqtumal aya sai mun yi idan naje zan kwanta bacci na karanta ayatul kursi daga farkonta har sai na kammala ayar gaba ɗayanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa qala li kuma ƙara ce mun lan yazala alayka min Allahi hafizun wala yaqrabuka shaytanun hatta tusbiha yace Allah madaukakin sarki ba zai gushe ba yana baka mai tsaro da kariya akan ka shaydani kuma ba zai iya kusantar inda kake ba har sai kawaye gare ta ya manzan Allah abin da ya gaya min kenan wa kanu ahrasa shay'in alal khair sai malam wannan za ku ga jimla ta itirabiyya ba ta cikin maganar Abu Huraira wannan marwacin hadisin ne ya kawo ta yace wa kanu ahrasa shay'in alal khair su sabai sun kasance masu tsananin san abin da yake na alkhairi ne sun fi san alkhairi a cikin rayuwarsu sama da komai abin da na gaya mana ɗazu ya ce faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce amma ku saurara innahu sadaqaka wa huwa kadhubun lallai abin nan da ya gaya maka na cewa idan ka karanta ayatul kursiyu Allah madaukakin sarki zai tsare ka shedani ba zai iya kusanta ka ba sadaqaka gaskiya ya gaya maka a wannan abin amma wa huwa kadhubun shi tataccen makaryaci ne ai ala waznu fa'ulun makaryaci irin na can karshen nan ya suna makaryaci na can karshe ne da Hausa irin wanda ake cewa gizan nan yawwa to irin sa ita tataccen makaryaci ne sai manzon Allah ya ce masa ta'alamu man tukhatib منذ salatin ya Abu Huraira yace wai Abu Huraira ka san wanda kake tattauna da shi tsawon kwana uku nan kuwa ka kama shi ya maka ‘yan murya ka sake shi ya ƙara zuwa ka san waye kuwa ƙala la sai abu ya ce ban sani ba ƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za ka shaitano shaidan ne shaidan ne ya juye ya zama siffar tsoho don a wata ruwa ya zo a siffar tsoho yake zuwa kaga ko duk mutum mai mutunci yana tausaya wa tsoho ko yana mutunta yana mutunta tsoho yawa yana mutunta tsoho to abu idan ya ga tsoho ne ce kai mun hakuri dana ga iyali ga bukata da sai sai ce to je ka ba mu shikenan ka kardawa cikin Allah da bazan kardawa ba ashe baba baba mutumin banza ne eh baba ban kirki bane saboda haka in ya tafi kuma sai ya kardawa to ashe shedan ne shedan ne yan uwa to wannan shine mahallin shayadin mu mallan yana son nuna mana ashe shedan yana iya jiwa ya zama mai kenan mutum daga cikin siffofin da shedan yakan iya juye ya zama zai iya juyewa ya zama mutum kuma zai iya tashakkuli ya zama irin surarka ko surata ko surarta ko surar wani wanda ka sani ya zo ka yi mu'amala da shi ka gama baka san da shaidani kai ba yana da wannan damar Allah samu dace shi yasa dole ne mu yawaita azkar karanta ayatul kursi da dukkanin zikiran da suka tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan shi zai ba shaidan a wannan shi zai baka dama shaidan ba zai kusanto ka ba قال الحافظ ابن هجر الأسقلاني الله يمسى رحمه يتي وفي حديث أبي بن كعب عند النسائي هكذا أتكين حديث أبي بن كعب ديزو أتكين سنن إمام النسائي يتي أنه كان له جرن فيه تمر shi ubayu dan ka'ab ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana da aljurn abin da suke cewa jurn shine wani abu ne da suke yi wanda suke a busar da kayan marmarinsu idan mutum ya ciro kayan marmarinsa da kan bishiya sai ya zuba a cikin wani abin dan ya bushe idan yana so ya busar da shi ko dabino ko unabi ko wani abu haka sai a baza shi a cikin wannan abin sai ya bushe sai mutum ya ɗauka ya amfani da shi to yana da dabino a wannan mazubin a wannan ma'ajiyar da ya ajiye wa annahu kana yata'ahadu yata'ahadu ya kasance yana kula da wannan dabinon nasa yana kula da shi yana zuwa ya duba shi ya dan jujjuya shi da kan wani wajen ya bushe wani wajen bai bushe ba fa waje da huyan kusu sai kullum ya zai duba sai ya samu dabinan nan yana raguwa ɗiba ake yi shi ba shi yake ɗiba ba kuma bai san mai ɗiba ba fa idza huwa bidabbatin shubhil ghulam al muhtalim wata rana da ya laɓe kawai sai ya ga wata irin dabba ta yi kama da saurayi yaron da ya kai shekarun balaga dabba ce amma gashi nan kamar irin irin shakalin mutum mutum ma kuma irin saurayi haka irin yaron da yake dab da irin ya shiga shekarun balaga haka sai ya ganta sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gan shi ido da ido fa qultu lahu yana ganin sa sai ya ce da shi yace sai na ce da shi ajinniyun am insiyun ce mutum ko aljan subhanallah mutanen nan Allah ya ba su imani mai karfi eh kaga yanzu inda yanzu ne ai da matsala ka zo ka ga wata irin halitta da jela da sauransa haka a gida kaga da matsala kwarai da gaske amma shi kawai sai dake ce mutum ne ko aljan kala yace bal jinni ne ce aljani ne ba mutum bane wa fihi annahu qala lahu a cikin hadisin to sai shi aljanin a cikin tattaunawar da suka wannan malam ya dan yanke ne sai kama inda yake so yi mana hujja sai ce a cikin hadisin shi shedanin aljanin ya ce da ubay dan ka'ab yace masa balagana abin da yasa nazo nake ibar dabinan nan labari ya iso mana cewa annaka tuhibbu sadaka kai mutum ne mai son sadaka kana son bayarwa wa ahababna an nusiba min ta'amika shi samu ka zo mu dan samu daga rabon abin da kake bayarwa tunda kai mutum ne mai son sadaka mu me yasa ba za a ban ba to amma shi wannan bashi akai ba ba shi aka ba kaga ɗiba yake sata yake ya ce shi samu ma maka zo mu samu daga abin da kake bayarwa ƙala to sai ce masa famallazi yujiruna minkum sai shi uba yake tambayar aljan wannan shaɗan yake cewa to menene abin da yake ba mu kariya daga ku wannan abu ne idan mun aikata shi ko mun faɗe shi Allah zai sanya mana katangar ƙarfe tsakaninmu da ku ya tambaye shi ƙala sai shi wannan shaɗani ya ce da ubayu hadhihi ayatul kursi ita ce dai wannan ayatul kursi din kun ga shaɗani ne fa suke bayani da kansu suke cewa ga abin da zai ba da kariya daga gare su idan an karanta shi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya indosu ya tabbatar ba shi kenan ba shi kenan ya ce wannan ayatul kursi ita ce take ba da kariya fa zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai je gawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labarin da suke da wancan shaɗani faƙala sai annabi ya ce sadaqaka alkhabithu wannan makarecin ya maka yi maka gaskiya alkhabithu zaka yi daukar a matsayin makareci ko mutumin banza ko duk wata ɗabi'a mara kyau in ka ce da mutum alkhabith za ta za ta iya shiga ƙarƙashin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wannan mutumin banzan gaskiya ya gaya maka a wannan abin da ya faɗa idan ka karanta ayatul kursiyu Allah madaukakin sarki zai baka a zai baka kariya daga gare shi su mastadalla al-hafiz bi hadith abi sa'id al-mutaqaddim mala yace sannan al-hafiz ibn hajar ya kuma kafa hujja da hadisin sa'id bin sa'id wanda ya gabata ala anna shaytana cewa hakika shaydan yumkin ay yatasawwar yana iya yiwa ya caccanza halitta daga halittarsa zuwa wata halittar wa ya tashakkal hakanan kuma ya juya daga wani abin zuwa wani abin sai mala yace fatumkin ru'yatuhu idan ya haka sai ta yiwu a gan shi kamar yadda na gaya mana ba a iya ganin shi dan a haƙiƙanin halittarsa to amma idan ya canza fa yanzu kun ga abu huraira wanda ya gani wa ya gani shaidani ya gani amma a siffawa a siffan mutum to amma idan da a ce a siffarsa ta shaidani na abu huraira zai iya ganin sa ba zai iya ganin sa ba shine abin da alhafi sake so ya gaya mana a nan wajen idan ya juya ya zama wata halittar zai iya ganin sa kun ga ubay bin ka'ab ya ga wancan shaidanin a surar wata dabba mai kama da mutum haka ne ko ba haka bane shaidani ya gani amma a siffar mai ba a siffarsa ta hakika ba ya juya ya zama wani abin daban saboda haka idan shaidani ya juye daga halittar sai ya zama wani abin zaka iya ganin sa zaka iya ganin sa mala yace fatum fatumkin ru'yatuhu sai ta yi sai ta yiwu a iya ganin sa wa anna qawluhu ta'ala mala yace hakika da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sa yace innahu yarakum hakika shi shedan yana kallon ku yana ganin ku huwa wa qabiluhu shi da qabilarsa shi da rundunarsa min haythu la tarawnahum ta inda ku ba kwa iya ganin su Allah ya tabbatar da cewa mu ba ma iya ganin me shedanu to shine sai ibn hajar yake cewa makhsusun bima idza kana ala suratihi allati khuliqa alaiha to wannan ya keɓanta ne da idan shedan yana kan surar da Allah ya halicce shi akanta amma idan ya canza fa sai mu iya ganin shi ɗan uwa ina fata abin ya fito fili ko to ina ganin shi sai mu dakata ana insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu tashi sun maƙala fi mawdu'in akhar ba magama bayani akan abin da ya shafi cancan zama da zunuba insha Allah ta'ala zamu ji wasu bayanan a sati mai zuwa abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am نعم نعم eh abin da yake tambaya an ce jiya shedani yana da tawaga kamar yadda annabi ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa ya ba'asu sarayahu sai ya tura rundunarsa shine ke cewa rundunar ta so shedanu ne irinsa ko kuma wasu halittun ne da ba a shedanu ne irinsa shedanu ne irinsa yan uwansa ne shedanu a kasansa wanda suke kasa da shi su yake turawa su je su gabatar da duk abin da yake bukata ai shedan baya aiki da wasu wanda ba shi ba in ku zai aiki da wani wanda ba shi ba to sai dai shigo masa ta hanyar wasu wasi shine kamar mu mutane ke dan shedan yakan yi amfani da mu mu yi wani abin da ba daidai ba amma ba zuwa zai same ka yace je kai mun abu kaza ba me zai zai yi zai shigo wa mutum ne ta hanyar wasu wasi Allah madaukakin sarki ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله